الرحمن الرحيم هل سر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل النجاه والفلاح والهداية في اتباع سنة خير المرسلين فقال وإن تطيعوه تهتدوا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين بشر الله من أطاعه بمغفرة الذنوب ومحبة رب العالمين فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنا ما توعدون لعاد وما أنتم بمعجزين عباد الله اتقوا الله في السرد والعلانية وراكبوه في الرخاء والبلاء واعلموا أنكم سائرون اليوم تشيص فيه الولدان يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما عرضات وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أيها المسلمون إن النازر في حالنا اليوم لا يرى فرقا شاسعا وبونا واسعا بيننا وبين أجدادنا من الصحابة وسلف هذه الأمة في الالتزام بالطاعة والسير على خطو على خطى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولعل أحد الناس يزعم أن هذا التفاضل إنما هو بسبب كون النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بينهم أو لأن القرآن نزل تنزل عليهم ولكن هذا الزعم باطل إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وقد زرع شجرة الإسلام ليأكل منها الهادر والباد والقريب والبعيد ومن هو في صلب أبيه لم يولد بعد مما بشر بهم نبيهم صلى الله عليه وسلم حين قال كما عند مسلم وددت أنا قد رأينا إخواننا قال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وكذا أيها الإخوة نزل القرآن للعالمين رحمة وهديا ونورا وشفاء ولم ينزل لجيلا دون جيل أو لطائفة دون أخرى وها نحن نقرأ القرآن اليوم غضا ضريا كما أنزل بدون لحن واحد أو حرف ساقط ولا عجبا فهو محفوظ بحفظ الله له الصحابة رضوان الله عليهم أيها الكرام, أيها الكرام أخذوا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحملوا الأمانة كما طلب منهم وساروا على ذلك وشعارهم في الاتباع لو أمرتنا أن نمشي على البحر لمشينا أو نخوض فيها لخضنا الصحابة رضوان الله عليهم أيها الفضلاء تعجز الكلمات عن وصف اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثره والسير على نهجه والتمسك بسنته والتشببس بمحجته والالتزام بطريقته الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في الصدق والطاعة والإنقياد ويكفيك شاهدا أن أبا بكر لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد بعث جيش أسامة أشاروا عليه أن يرد أن يرد هذا الجيش فقال أبو بكر رضي الله عنه كلمات تكتب بالنور والله لا أحل أقدا أقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل أقدة أقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفوطيعه حيا وأصيه ميتا هذا هو الصديق رضي الله عنه في امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير ويلتزمون بقوله في السير والعسير فقد روى أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم علي على النفس والمال والولد والولداء والوالد روى الطبراني أن الصلح أن طلحة بن أبير أن طلحة بن البراء رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني بما أحببت قال أوصيك قال أوصي لك أمرا فعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام فقال له عند ذلك اذهب فاقتل أباك قال فخرج موليا ليفعل فدعاه فقال لا أقبل فإني لم أبعث بكيطئا رحما فمرض طلحة بعد ذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في الشتاء في برد وغيم فلما انصرف قال لآلي إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني حتى أشهده وأصلي عليه وعجلوا فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم في عوف حتى توفي وجن عليه الليل فكان فيما قال طلحة إذفنوني ولهقوني بربي تبارك وتعالى ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه اليهود أن يصابوا في سببي فأجر النبي صلى الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح فجاء حتى وقف على قبري فصف الناس معه فقال اللهم ألهك طلها تضحك إليه ويضحك إليه عباد الله تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا الصحابة والتابعين حتى يلقاكم الله اللهم إنا نسألك الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأغننا بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أبعثنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتم اليقين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام لك أسلمنا بك آمنا وإليك النشور وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahama mai jin kai wanda ya turo manzansa da shiriya da addini na gaskiya don yayi nasara akan dukkanin sauran addinai ko da kafirai da mushrikai sun ki ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai shi Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wanda ya sanya tsira da rabauta da shiriya da duk wanda ya bi sunnan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fi alkhairin manzanni Allah ta'ala ya ce in kun bi shi da ku shirya ina mai shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne annabin wanda yake amuntacce wanda Allah madaukakin sarki yayi albishir wa dukkanin wanda ya bi shi da cewa yana tare da gafaran Allah game da zunubansa kuma yana tare da soyayyan Allah ubangijin tarikai Allah madaukakin sarki ya ce in kun kasance kuna son Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ku bi Allah zai so ku zai gafarta muku zunubanku Allah kasance mai gafara ne mai jin kai Allah ka gafarta mana ka ji kayin mu amma bayan haka ya ku yan uwa mafi kyakkyawan zance zancen Allah mafi alkhairin shirya shiryen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi sharrin al'amura sune bid'o'i da aka kago aka zuba a cikin addini dukkanin wata bidiya da aka kawo ta aka zuba cikin addini wannan bata ce bata kuma dukkanin sai na cikin wuta lalle abinda Allah madaukakin sarki ya alkawari da yazo da dai mutane ba su isa su ainihin wato tserewa Allah subhanahu wata'ala ba ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah a cikin abin da yake fili da abin da yake boye ku sani cewa ubangiji ta'ala na tare da ku ko dai a cikin sauki ko a cikin bala'i lalle ku sani cewa Allah madaukakin sarki zai tafiyar da ku ya kawo ku wata yini wanda wannan yini takan sa yaro jariri yayi furfura Allah madaukakin sarki yace ranar da zaka ga mai shayarwa tana jefar da abin da take shayarwa sannan mai ciki tana haife abin da ke cikin cikin ta zaka ga mutane suna maye alhali ba wani abu suka sha na maye ba azaban Allah ne kawai ta musu sanani ya ku musulmi lallai yana da kyau a yi kallo da kyau a wannan halin rayuwar da muke ciki a yau idan ka yi nazari sosai za ka ga bambanci mai yawa za ka ga ainihin rabe-rabe mai nisa tsakaninmu da tsakanin waɗanda suka zanto magabatanmu su habbai da tabi'ai dangane da abin da ya shafi riko da musulunci da tafiya akan sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗa'a wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gane bambanci mai yawa kai ka ce mutane suna riya cewa ai akwai bambanci ne tsakaninmu da sahabbai da ka su mutane ne waɗansu irin mutane daban mu ma mutane ne waɗansu irin mutane daban kai ka ce ƙur'aninsu da bambanci da namu a'a ba ƙur'anin ne ya sha bamban ba kai ka ce sunnar da su manzan Allah ya koyar da su ba shi ne muka samu a cikin littattafai ba a'a ba sunan ne ta sha bamban ba illa iyaka su mutanen ne suka gurbata suka jirkita bi ma'ana suka ki yin aiki da alkur'anin suka ki yin aiki da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ai qur'anin da ya gyara waɗancan sahabbai shine har ila yau hadisan da ya gyara waɗancan sahabbai din shine har ila yau shine dai babu wani canji domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya turo shi ne ga dukkanin mutane kuma manzan Allah ya dasa bishiyar musulunci don ya zanto cewa da ɗan birni da ɗan kauye kowanne ya yi aiki da wannan bishiya na musulunci don wani bai saba ba daga da wanda yake kusa da wanda yake nesa dukkaninsu suna kan doron abin da ake bukata na shari'ar tsaya a kansa wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ce masa bai ina so in ga yan uwana sai sabai suka ce mu ba yan uwanka bane ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ku sahabbaina ne yan uwana sune waɗanda za su zo nan gaba sune waɗanda za su zo bayan ku hakan nan ya ku yan uwa musulmi qur'ani ya sauka ga dukkanin talikai ya zanto jin kai ya zanto shiriya ya zanto haske ya zanto waraka ga dukkanin abinda wato al'ummar da ta yi riko da shi zai zama mata haske zai zama mata waraka zai zama mata shiriya zai zama mata rahama wannan zamani bayan zamani haka abin yake ma'ana duk al'ummar da ta yi riko da shi to za ta ga waɗannan al'amura amma duk wanda ta yi watsi da shi to za ta ga duhu a gabanta ma'ana ta watsar da karantarwar alkur'ani ta watsar da karantarwar sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda zai faru da ita shine kishiyoyin waɗannan al'amura na haske da rahama da ainihin waraka da shirya Allah maɗaukakin sarki ka kare mu saboda waɗancan bayan Allah ɗin sun yi riko ne da abinda manzala salasalan ya karantar da su da wannan suka samu nasara duniya da kiyama wa haka babu wata al'umma da za ta zanto cewa ta riko da abinda manzan Allah ya karantar face ta tsira a gaban Allah face ta tsira daga walakancin duniya kuma ta tsira daga walakancin lahira Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya kara musu yadda yan uwa mutane ne da ya kamata mu riko da hanyar da suka biyo domin su ne wadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa sun yi soyayya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam soyayya ta gaskiya sun ɗauki dukkanin amanonin da ƙur'ani da hadisai suka zo da shi sun aikata shi sannan sun yi tafiya akan wannan haske na sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam har wannan ya sa Ubangiji su bihanahu wata'ala ya mana umarni da cewa mu yi riko da hanyarsu kada mu saba ma matafiyarsu kar mu kusa cikin abin da ba su kusa ba mu yadda mu amince da abin da suka yi riko da shi suka rayu a kai saboda yaddansu da Allah madaukakin sarki yaddansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai amincin Allah ya tabbata gare su yaddan Allah ta tabbata gare su Allah ya riga ya musu falala ta inda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu da shi suka yi imani da shi ana siffanta ainihin rayuwarsu siffa mai kyau kamar yadda ake bukatar ni da kai yau a siffanta rayuwar mu siffa mai kyau matukanun binasu shi yasa Allah madaukakin sarki ce zalika liman khashiya rabba abin bai yanke ba zalika liman khashiya rabba wannan har kiyama ta tsaya ga wanda ya ji tsoron ubangijin sa ya daidaita akan tafarkin su to zai zamo da izinin Allah yana daidai da su yana tafiya tare da su Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ku bayin Allah sahabbai Allah ya kara musu yadda sun zamo abin buga misali wajen gaskiya da da'a da ainihin minka wuya da ainihin sallamawa da shaidawa da tabbatarwa da dukkanin abin da yake shine na alkhairi wayannan bayin Allah sun riga sun yi fice sun ainihin fito da abubuwa wanda musulunci yake bukatar mu ma a yau din nan mu yi fice da waɗannan al'amura din shi yasa an muka kalle wato sojoji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dasa su akan za su je yaki wato wanda ake ce musu jaishu usama lallai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kimsa wannan amma ma'ana rayuwarsa ta kare bai samu ya tura ba sai na baka radiyallahu anhu ya zo ya hau kan khalifanci sai ya zanto cewa yana mai ganin cewa ba zai dakatar da wannan abin da manzan Allah ya shirya ba ya ce ko da kuwa yaya za a yi da sahabbai ko da kuwa matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam za ana bin su gida ana ɗaukansu ɗaiɗai ya ce wallahi sai ya tabbatar da abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kimsa sai ya isar da shi ‘ya'yan uwa wannan shi ne riko na gaskiya ‘ya'yan uwa wannan shi ne tabbatarwa ta gaskiya abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar ka tabbatar da shi ko da duk duniya da su kari ‘ya'yan uwa sai na abakar radiyallahu an ya ce wallahi sai ya zartar da wannan sojoji sai sun tafi inda manzan Allah ya kimsa su da ka ba fashi sai na bakar sai zai tattar da wannan ba don komai ba saboda da'a wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ku bayan Allah waɗannan sahabbai lallai abubakar siddiq Allah maɗaukakin sarki ya kara masa yadda abin misali ne ga rayuwar dukkanin musulmi abin madubi ne ga dukkanin rayuwar musulmi wanda in ya kalle shi da izinin Allah to zai ga ya kamata ya rayu idan ka kalli rayuwar sai na bakar za ga yaya ya kamata ka rayu a musulunci ba tare da sabawa ba sahabbai ya ku bayin Allah mutane ne da suka zanto cewa suna bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kadan dinsu ko suna da yawa suna riko da maganinsa suna riko da aikinsa suna riko da fadakarwansa ba sa saba masa suna taka tsantsan game da abin da ya shafi sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya aka yi yau ni da kai sai zanto muna jin kunya muna ganin aibi ne mu bi wannan tafarki din wai muna tsoron mutane wai muna tsoron mutane da su jefe mu da mummunan kalma wai muna tsoron mutane da su aibata mu wai muna tsoron mutane da su zazzage mu sai mu ce buron mu ya da wannan sunna din kar mu yi aiki da ita don saboda muna tsoron tarzoman al'umma wanda yau kuma zamanin mu ya cika da jahilci ya cika da jahilai wanda ba su san Allah ba ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ka ce zaka tabbatar da abinda alkur'ani ya tabbatar sai su yi rudugo akan su ka ce ba ka son musulunci in ka ce za ka tabbatar da abinda manzan Allah sallallahu alaihi ya tabbatar kai su yi rudugo akan ka su ce za kana kai maki manzan Allah sallallahu alaihi ne ba ka son manzan Allah alhali kuma wannan shine abinda manzan Allah ya tabbatar kana tsoron dabbaka shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu irin wannan zamani da muke ciki zamani ne da yake da abun tsoro ya yan uwa ubangiji subhanahu wataala ya samu dace ganin yanayin lokaci ba zai ba mu dama mu fassara duk abin da ya kamata mu fassara ba cikin abin da muka ja na larabci amma a dunkule ya yan uwa wallahi mu yi taka tsantsan ba mu kasancewa mutanen kirki shiryayyu wallahi sai mun doro akan abin da manzon Allah ya karanta in kuma muka yi riko da wani wanda ba wannan ba mu tabbatar da cewa muna cikin duhu muna cikin bata muna cikin halaka muna cikin zamowa waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya fushi da su ubangiji ta'ala ya kare mu ya tsare mu Allah ka tsare mana imanin mu ka tsare mana musuluncin mu bangiji sa'ala ka tsare mana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu biturban su tiryan tiryan Allah ka hada mu da shi ranar tashin kiyama Allah ka sa komi abinda manzon Allah ya karantar in ya tabbata daga gare shi Allah ka ba mu ikon aikata shi ko da duk duniya da su kyamace mu ya Allah ka ba mu ikon gujewa dukkanin abinda manzon Allah ya guje ko da duk duniya da su yake mu saboda suna son wannan abu bangiji subhanahu wataala ya samu dace a ƙarshen ƙarshe yana cikawa da waɗansu kalmomi wannan masallaci mai albarka wannan mumbari mai albarka waɗannan al'umma na masallaci masu albarka ba za su manta ba da alkhairin waɗansu mutane da suka yi mana a baya can mutum na farko akwai tsohon gwamnan jihar bauchi adamu mu'azu wanda shi ya gina wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi muna mika ta'aziyar mu akan wannan mumbari game da rasuwan mahaifiyarsa an masa rashi wannan rashi rashi ne mai girma yayin uwa cikin rashi rashi duk wanda ya rasa uwa wallahi yayi rashi ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mata Allah ya ji kayinta Allah ya bashi hakurin jurewa da ƴan uwansa da dukkanin musulmi domin wannan rashi ne namu gabaki daya bangiji subhanahu wataala ya samu dace mutum na biyu shi ma tsohon gwamnan jihar Bauchi shine a Isa Yuguda domin da kalin masallacin nan da kuma gidan wanka da kuma ruwa da aka tone na bohol duk yayi shi ne a jikin masallacin nan saboda amfanin al'umman masallaci muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gabaki daya an samu hatsari a hanyar Bauchi jiya muna roƙon Allah madaukakin sarki akwai wata mata da yawar da aka rasa su ubangiji subhanahu wataala ya sa ƙarshen wahalar su kenan akwai kuma waɗanda suka yi rauni muna fatan Allah ta'ala ya ba su lafiya akwai hasaran dukiya na shanu da aka yi ta yankawa da waɗansu waɗanda suka mutu muna roƙon Allah ya mai da musu mafi alkhairinsa mu kuma ubangiji subhanahu wataala ya kare mu ubangiji ta'ala ka sa mu ci jarabawa mai kyau da mummuna subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa jami'il muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu kana tawwabar rahima qumu ila salatikum yarhamukumullah